بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين wanda suke bibiya karatuttukan a cikin majmu'at suna ga ijma'u salafi fil itiqad ijma'in magabata akan akida na harbu ne Isma'il al-Kirmani wanda mun fara shi lokaci kware mu shi i da sashi ba to ci gaban shi ne zan mimu i da sa bai wuce darasi biyu ba kamar yadda zan mu tai tsarin gobe kuma muka taho insha Allah tafsiri ne zan mu zan mu ɗauki wata aya ɗaya haka mu yi tafsirin ta kamar yadda muka yi jiya na fatiha yanzu gobe insha Allah zan mu ɗauki ayar wannan farkon aya ɗaya ta suratun nisa mu yi tafsirin ta da ya dace misali ne dai kawai da muke ƙoƙarin sa shi ƙoƙarin tafsirin zuwa gaba zan mu sa shi sawa ta hakika wanda zan mu haro tun daga can sama wanda tafsiri na ɗaliban ilimi wanda ba na awamun nasu ba wanda ake hudu gwalagwale na ilimi irin na jiyan nan ba tafsiri ba na awamun nasu na wa'azi na gaba yana zano mana har bin ismail al-kirmani ya kawo bakariya da jahamiya tsawa'if wannan batattu yana dan tabo su kaɗan ya ɗauko tun daga abin da malamai na malaman salaf suka yi ijima'in shi a ɗalibin ahmad dan hanbal ne yana bayanin abin da ya samu malaman shi su Ahmad dan Hanbal suwana suwana suka yi ijma'i manya-manyan malaman hadisi malaman sunna suka yi ijma'i akan akida kirmani ɗalibin Ahmad ne wanda ya sha dogon lokaci ma yana cikin manya-manya na gaba-gaba ma to wannan littafin shi ne a gaba sai yake inda zan mu tashi da yake ce mana wa rafida su kuma rafida an shi'a kenan wahum allazina yatabarra'una min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sune masu kubuta suna bara'a daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna zagin su wa yantaqisunahum suna kaskantar da su wa yukaffiruna al-umma suna kahurta duk al'umman musulmai illa na faran yasiran sai yan jama'a kadan yace walaysa tarafida min al-islam fi shay yan shi'a cikin musulunci ba komai bane ba musulmai bane saboda ƙaryata qur'ani yace su na gaba sai akwai al-mansuriyya akwai mansuriyya su ma kuma wanda galibin su ana nasaba su ne zuwa ga wanda ya kirkiri abin shi wannan mansuriya an nasaba su ne zuwa ga abi mansurul ijili wanda ya da'awar cewa limamanci ya kasance kamar yadda zan mu gade wasu cikin akida su yana kawo kowace da'ifa ya kawo dan kaɗan cikin akida ta abrazu a ka'ida mafi sama sama cikin akidinta wanda ta shahara da su manya manya ya ce wahum rafida su ma yan shi'a ne akhbasur rawafil su ne mafi munin yan shi'a su ma cikin yan shi'a ne cikin yan shi'a ma mafi muni وهم الذين يقولون سوني wanda suke cewa man qatala 40 rajulan mimman khalafa hawahum dakhala aljanna duk wanda ya kashe mutum 40 cikin wanda ya saba ma aqida su koma wane ne kawai dan aljanna ne wahum allazina kenan kaga sun halatta ta'addanci wahum allazina yace yakhniquna nas sune wanda suke makoye mutane wa yastahilluna amwalum suna halatta dukiyoyin al'umma duk wanda ba dan aqida su ba dukiyar shi halacci wahum allazina yaquluna sune wanda suke ce akhda a jibril bin risala jibril yayi kuskure wajen kawo manzanci wa hadha huwa al-kufr al-wadih wannan kahurci ne kyarara inji kirmani la yashubuhu iman wanda babu imani ko ɗaya da ya cakuɗa cikin shi fa na'uzu billahi na gaban sai ce wa saba'iya akwai saba'iya wa hum rafida kazzabin su ma yan shi'a ne wanda suke matatattun makaryata wa hum qarib wannan su ma saba'iya an nasaba su ne zuwa ga abdullahi bin saba al-yahudi dan saboda shi'a wanda bai sani bai sani yahuda suka kirkire ta yahuda suka kirkiri shi'a dan saboda cimma manufarsu sun kware wajen makirci sun kware wajen tun Allah halicci duniya bai jarabe ta ba da wasu 'yan musiba 'yan kaidi da makirci kamar yahuda kuma hatta tashi bakara tun da Allah da ya fara ya bani Isra'il har zuwa ƙarshen aka shiga ba da yan ahkam da suka gitto ba su ake tama qur'ani cike yake da su ba komai ba saboda makircin su da kaidin su kuma ko yanzu duniyar da take ta yadda inda ka ga wani makirci isra'ila take hada shi a zahiri wanda bai san ba me ke gudana a duniya bai sanin ina aka ba gaba zai tunanin cewa ma lahiyar talau ba wa take taba ita kuma a kwance babu ruwan tabakka masa akan ka cewa ita ta shahi abin amma da amerika da su wani horon shi suwa ne duk ita take haddada musu ga yadda za ku yi ita kuma daga hura babu ruwanta ita ba aiki ba zata yi tsara musu zata yi ta kware wajen makirci da kaidi kuma wannan Allah yake nuna mana mu'jiza ta Qur'ani yadda ya ta tsoratar da mu da sha'aninsu yace saba'iyya su ma rafida ne kazzabin maƙaryata wahum qaribun mimman zakartu suna kusa da wanda na ambata mukhalifuna lil a'imma sun saba ma shugabanni na musulunci yace war rafida asu aw asaran fil islam ɗalibin Ahmad dan Hanbal ba wani malamin zamani ba balle ke tunanin cewa san rai ne ko kaza yake ga ma yan shi'a yace yan shi'a su ne mafi munin barin gurbi a cikin musulunci min ahalul kufur daga kahurai min ahalul harb wanda ake yaki ma da su kahuran da ake yaki da su sai wannan kin da suke bari taban da suke barin ma musulunci bai kai na yan shi'a ba saboda su kirkira ce aka yi an kirkire su don a shigo da sunan su musulmai ne a bata musulunci ya ce wasu fi mina rafida ya kuluna wasu daga cikin yan shi'a suna cewa aliyun fi sahaba aliyu yana cikin gizagizai wai kuluna suna ce aliyu ya ba su kabla yau malkiyama aliyu zai komo kahin kiyama wa haza kulluhu kazibun wa zurun wa buhtan yace duka wannan karya ce da kiran karya da babbar karya na gaban su wa zaidiya akwai zaidiya wa hum rafida su ma yan shi'a ne wa hum allazina yatabarrauna min usman su ne da suke kubuta daga usman da dalha da zubairu da aisha wa yarawna alqitala ma kullu man kharaja min walad ali suna ganin yaki ga duk wanda ya fito daga cikin zuriya ali kawai shine imam kuma za su bi shi a yi yaƙi ko kahuri ne ya ce barran kana au fajiran duk ɗaya ne na mutumin kirki ne ko na banza kenan kaga addini ne wanda an gina shi akan nasaba ba akan akan nasaba ba akan cancanta ba hatta ya galaba au yi galaba har ya yi rinjaye ko a rinjaye shi sai wal habashiya sai habashiya su ma kuma nasaba su ne zuwa ga masu ɗaukan takobi wahum ya na su suna cewa bi ƙauli zaidiya magana su irin ta zaidiya ce da shi da shi wa shi'a da shi'a yace wahum fi ma za mu a cikin abin da suke rayawa wai yantahiduna hibbu ali muhammad suna yin addinin su ne da san iyalan gidan annabi dunan nasu banda mutane wa kazabu kuma sun yi ƙarya balhum khasatan amul bugiduna li ali muhammadin sallallahu su ne ƙarshen wanda suka tsane yan gidan annabi sallallahu amma a zahiri su ce mu yan san ahlul baiti ne mu san yan san kaza ne yace dunan nasu banda mutane inna ma shi'atu ali muhammad al muttaqun kawai jama'a annabi muhammad su ne masu tsoron Allah ahlus sunnati wal asar ma'abuta sunna da hadisai min haisu man kanu ko su wane ne ne wa haisu kanu a ko ina suke allazina yuhibbuna ali muhammad wanda suke son iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'u ashabu muhammadin da dukkan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yazkuruna ahadan minhum bisu'in wala aibin bisa ambata kowa daga cikin iyalan annabi da mummuna ko kuma da aibu wala man kasa ko kuma tauye su faman zakara ahadan duk wanda ya ambaci wani min ashabi muhammad daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bisu'in da mummunan abu auda ana alaihi ko ya soke su bi aibin da aibu aw tabarra'a min ahadin minhum ko ya kubuta daga wani daga cikin sahabban annabi aw sabbahum ko yake zagin su aw arada arada bi sabbin wa shatmi ko ya bujuro su ga zagi da cin mutunci ko da ba shi yayi ba amma hutawa yake faɗin aibubukan su wanda wannan zai sa wani ya zage su fa huwa rafidun dan shi'a ne mukhalifin ya saba khabisun mutunan banza ne datti ne dalun batacce ne yana kafsa harshe dan saboda lokacin su suka bayyana ya ce wa ammal khawarij amma su khawarij fa mara min addini sun huta daga addini wa fara kulmilla sun rabu da addini wa sharadu sun zabce anil islami gami da musulunci wa shazzu anil jama'a sun shizuzi gami da jama'a wa dallu an sabilil huda sun bace gami da hanya ta shari'a wa kharaju ala sultan wal aima sun yi khuruji huto na huto ga shugabanni da gabata wa sallu saifa ala al'umma sun zage takobi ga al'umma wasta hallu dima'ahum wa amwalum sun halatta jinin mutane da dukiyoyinsu wa kafaru man khalafa wa kafaru sun kafirta duk wanda ya saba musu wanda bai faɗi magana irin tasu ba wanda ba bisa kan ra'ayinsu yake ba wa sabata ma an fi dar dalalati wanda bai tabbata a wajensu ba cikin gidan batarsu wa hum yashtamuna ashabu muhammad suna ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa saharahu da sirrikan shi wa akhtanahu da sirrikan shi an ce as-sahar shine sirikinka wanda ya baka diya alkhatan kuma shine wanda kai ka bashi diya wannan ai a cikin sunan abi dauda alkhatan din nan kawo yawa mun yi shi ba shi kuma wannan ashar din cikin badi'u zamani na wannan yawa hamdani kashi yace wa yatabarrauna minhum suna kubuta daga gare su wa yarmunahum bil kufr suna ta su da kahurci wal azaimu da manyan abubuwa duka ba wa yarawna ali kuma nasu ne wa yarawna khilafahum fi shara'i din wa sunanil islam suna ganin saba musu a cikin shari'a ta addini da sunnoni na musulunci wala yuminuna bi azabil qabr ba su ma yi imani da azabar kabari ba ko tabki ko ceto kuma ba wanda in ya shiga wuta zai huto su suna ya ce hum ya kuluna suna cewa man kaza ba kaza batan duk wanda ya karya ko so ɗaya ko mun kankantarta ko ya zo da sagira ko kabira daga cikin zunubai yan mutu ba tare da ya tuwo ba kahuri ne o dan wuta ne zai dawwama cikin wuta har abada ba zai fito ba suna faɗa da magana ta bakariya to a wannan tsarin nasu wa zai tsira babu wanda zai tsira sai annabi a al'umma gaba ɗaya a wannan tsarin nasu annabi ne kadai zai shiga aljanna kuma da awar tashin aka yi haka ina nasara ina nasara su ma bata gyara su mun wuce su can baya mana suna faɗa albakariya su ma fil habba cikin ƙwaya wal kira da kira ko ƙwaya hatsi kai sata kahuri ne ko kuma ɗan wuta ne suka dawama har abada ko ƙwaya hatsi ɗaya eh in dai baka tuwo kan mutu akan wannan kawai ɗan wuta ne kuma har abada baka fita haka nan kiraɗi kadariya kuma su kadariya ne ta wani ɓangaren jahamiya ne kuma murji'a ne a nan gurin ya ce ya siffanta su da kadariya ne su don saboda kamar yadda abu abu al ash'ari yake cewa wallazi tafarradu bihi al-qawl bil qadr ala mazhab al-mu'tazila abinda suka keɓanta da shi magana akan kadara kamar mazhabi na mu'tazila dan wannan su suna cewa Allah madaukin sarki ya mai kalamarin ayyuka zuwa ga bayu da kuma iyawarsu ga abin da aka kallafa musu bawa shi ke kahurci da imani a hannun shi suke ba hannun Allah ba Allah babu ruwan shi cikin sha'anin ayyukan bayi kowa ya ma kanshi ba zancen muwafaka ko taufiki akan kuma annabi yake ta Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga wannan duka sun tayi a banza tun da dan adam shi yake da shiryar da kan shi ko kuma shi iyaka na abudu iyaka na sa'in dogon bayanin da aka yi jiya wajen tafsirin fatiha hikimar da ta sa aka ce iyaka na abudu aka goya ta da iyaka na sa'in duka sai ta yi a banza tun da kai ke shiryar da kanka kuma kai ke taimaka ma kanka wajen ibada dubarar ka ce jahamiya kuma matsayinsu jahamiya ne jahamiya ne nan ta wani bangare don suna faɗa cewa alkur'ani abin halitta ne kuma murji'a ne don saboda kame da shaharastani ce suna cewa ya ce an yi alama kullu haƙƙun wa baɗulun wal imani shine mutum ya san gaskiya ya san bata kuma imani shine mutum ya san abu a zuciya shi ko bai faɗa ba da baki ko bai abin nan ba a cikin mazhabinsu hatta da fir'auna mummuni ne don saboda wajahadu bi hawais tai kanata an fusun zulman wa ulwa nan Allah ya tabbatar da cewa fir'auna fir'auna ya sani a zuciya shi cewa Allah annabi Musa shine Allah na gaske amma kiyawa ce kenan wannan mujarradin ma'arifa na zuciya a ganin su kawai ya wadatar fir'auna zalunta shi aka su akan mazhabin su fir'auna Allah zalunta shi yayi saboda mummuni ne tunda ya ce wastai kanata anfusuhum ran shi a zuciya shi ya sani su ka a mazhabin su cewa sanin na zuciya kawai shine imani ko ba kai ba nudiki da kalmar shahada ba kai sallah ba ba kai azumi ba kawai mummuni ne cikakken mummuni daidai kake da kowane annabi in dai zuciya ka kasa ne.
Malam wannan magana, wannan magana da kawai malam. A cikin nan masallacin Juma'a ina muzakkira da kuka yi ta aqida. Kana tana da ita da ka rubuta. Wata muzakkira ko da kuka yi.
Eh wata yar karama.
Eh madidita. Mun taba sabke ta nan wurin so biyu ne ko so uku akan wannan magana da muka yi. Kawai yan ɗari kan nan wurin suka tattaro Qur'ani da wasu suka tarro masallacin Juma'a. Suka ce mun ce Fir'auna ya san cewa Allah yana sama kuma ya yarda da Allah Annabi Musa. ka gane to da muka yi wannan magana sai muka ce akwai wasu daga cikin musulmi suna iddia'in cewa Allah yana ko ina na ce amma fir'auna ma Allah ya shaide shi cewa ya tabbata da cewa Allah yana sama tun daga shi aya karara ta zo ta bayani kawai suka zo nan wurin suka tarro da qur'ani su ai cakula cakula abubuwa ne yace rafida ne kuma rafida ne ta wani bangaren su rafida ne me yasa yace yan shi'a ne dan saboda ta bangaren kahurta da diyawa cikin sahabbai kamar yadda abul hassan ya kawo cikin makalatul islamiyin waqti lafil musallin abul hassan al-ash'ari yace wala ya rauna jama'atan bisu ganin jama'a illa khalfa imamun sai bayan liman kinsu wahum ya rauna suna ganin ta'khiru salati an waqtiha a jinkirta sallah ga lokacinta daidai ne wa ya rauna sauma suna ganin ana iya azumi qabla ru'yatil hilal kahin ma ramadan yazo kana iya gabatarwa ka cikin ɗari ka ce bari in yi ramadan kyan a yanzu dan yanzu a zahi yake zan wal fitr qabla ru'yati kuma ana iya sallah kahin ma a ga wata wahum yarawna nikaha bi ghairi waliyin wala sultan suna ga ana iya aure ba waliyi ba ba shugaba wa yarawna al mut'a fi dinim suna ganin mut'a cikin addinin su wa yarawna dirhama bi dirhamaini yadan bi yadin suna ganin ana iya cinikin dirhami da dirhami hannu da hannu halak ne ƙari kawai ruba cikin in baka dala biyar yanzu ka bani dala goma a kai tsaye eh wannan a ganin su ya halitta ruba mafi munin ruban ma kuma suka halitta suka halitta yace wahum la yarawna salata fil khifaf basu ganin ana iya sallah cikin huffi walal masahu alaiha ba za a yi shafa da huffi ba wahum la yarawna li sultanu alaihim da'a suna ganin shugaba bayyana basu ba haƙƙin su bane su biyayya ga shugaba wala li quraishin alaihim khilafa quraishawa basu da halifanci akan su ya ce wa asiya'an kasira yukhalifuna fiha al-islam wa ahla da abubuwa da dama wanda sun saba ma musulunci da malaman musulunci fa kafa bi qaumin dalala ya isan ma mutane bata an yakuna haza ra'ayhum a ce wannan shine ra'ayin su mazhabuhum shine mazhabin su wa dinihim shine addinin su yace wa laysu min al-islam fi shay a musulunci su ba kowa bane kahurai ne mahumul marika sun huta daga cikin musulunci duka wannan zancen abin nan khawarij ne ake magana wa min asma'il khawarij daga cikin sunayen khawarij ana kiran shi da al-haruriyya da ant min al-haruriyya dan saboda daga can a can suka hutu wahum ahlu harura suna daga cikin mutanen gurin da ake cewa harura dan a can suka bayyana shi yasa aka abin gakin su eh na gaba darasin da zamu yi da sa zuwa na karshe shine al-azariqa al-azariqa an-najdiyya wannan su ne firak na musulunci yadda mutum ya kamata mutum ya san su ya san aƙidinsu don ya kauce ma wasu abubuwan in baka karanta wannan ai muggan abubuwa ne muke shi ana faɗa wadda ko baka yi karatu baka kudure wannan abin ba a zuciya to amma akwai wasu abubuwan da in ba ka yi karatun ba zaka kudirce su in ka ji su in ka ji su a bakin wani yana faɗa ta fuska ko kuskure ko ta fuska bai sani ba ko bai san karatun babin aƙida ba.
Misalin wannan kaɗai da kuka wanda bai karatu wanda Allah subhanahu wata'ala ce Fir'auna ya yarda da Yawwa a zuciya shi ya yarda ba.
Su amma sai suka ce ai tunda ya yarda. Tunda ya yarda su a mazhabin su imani shine mujarradin ma'arifa.
Ma'arifa to wanda bai karatu ina zai iya gane.
Duk wanda ya san wanda abubuwan nan tafsiri na imani ƙaunin bil lisani wa nutkun bil lisani itirafin bil kalb kai wa tasdiqun a faɗa dai a cikin mutum ya kudurce a zuciya shi kuma ya nuɗuki da baki kamar da mai risala ya kawo kuma ya yi aiki da gaban shi wannan abubuwan dole sai sun haɗu to su kawai ɗaya suka tabbatar shine na harkon ma'arifa kawai in dai a zuciyarka ka san cewa Allah shine Allah kawai mummuni ne saboda wannan gini akan wannan fir'auna ma zalunta shi akai zalunta shi akai da aka dirmiyar da shi a cikin wannan tunda an tabbatar da cewa yayi imani to wannan ya isa bata a ce ana shuka Allah da zalunci da wannan
wannan wannan a cikin firqu wal adyan wadda muka